بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da goma ga watan disamba 1999 kamar yadda muka alƙawaranta wa jama'a cewa za mu ainihin karanta littafin sahihul bukhari a cikin kitabul juma'a domin jin abubuwan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga sahabban su kuma har wa yau da kuma fatoyin manya manyan malamai daga cikin malaman fiqhin hadisi kamar su imamu malik irin su imamu ahmad da su shafi'i da ainihin manyan malamai dai kamar su abu hanifa auza'i abdullahi dan mubarak da makamantansu wannan kuwa bayan da muka gama karanta tafsiri na suratul juma'a daga cikin tafsirin raddul azhani ila ma'anil qur'an na ashekul allama alfaqihul mujtahid qadul malikiya abubakar mahmud bin allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a yayin da muka ainihin muke yin waɗannan karatuttuka muna ƙara sanar da jama'a akan cewa ba don komai ba domin assasa ko kuma kafa sabon masallacin juma'a wanda mu jama'a salafiya muka yi a nan garin zaria to ba daidai bane a zo ana yi wa mutane abubuwa ba tare da an karantar da su ba shi yasa duk abubuwan da za ku ga mun yi a cikin sallolin mu na juma'a in kuka bi mu a hankali kuna samun halartar karatutukan nan za ku ji bayanai akan su dalla dalla kuna goyon bayan al'amarin da muke koko kuna suka abin da muke so kar ku gaggawa akan mu kar ku hamzari akan mu ku bi mu sannu a kan hankali babu mutumin da zai zo ya ce zai aiki da alkur'ani da sunna kuma ya zama yana ainihin zantuttuka yana cewa Allah ya ce annabi ya ce kai saurin yi mishi raddi ba tare da ka ji hamzarin shi ba akwai kuskure akwai ganganci akwai wauta wajen ainihin aikata haka don haka in muka kammala karatun sahihul bukhari din nan wato kitabul juma'a sai kuma mu ketara mu ji kaɗan daga cikin fiqh wanda al-imam al-qurtubi ya fitar mana daga cikin alkur'ani a cikin tafsirin shi aljami'u li ahkamil qur'an wanda dama mun alƙauranta haka tun a farkon tafsirin suratul juma'a din bayan wannan kuma sai mu ketara mu ɗauko littafin al-ajwibatu nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a na ash-shaykh al-muhaddis al-allamatu nihrir abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani allahu yarhamuhu mu karanta mu ji abubuwan da suka zo dangane da sunnoni game da al'amarin juma'a wannan babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi yana cikin ɗabi'ar shi galibi in ya rubuta littafi akan wata matsala ƙarshen littafin kuma sai ya ƙulla wani babi sai ya kawo bidiyo'in da suka afku dangane da wannan matsala misalin littafin shi ahkamul jana'iz wa bid'aha anan muka karanta wannan littafi kasar ainihin mai awa ɗaya har guda ɗari da goma sha ɗaya kowa ya ji ƙarshen littafin sai da malamin ya lissafo mana bidiyo'in da suka afku dangane da al'amarin jana'iza haka nan littafin shi hajjatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama rawaha jabir ibn abdullah siffanta hajjin annabi kamar yadda jabir ya ruwaito a ƙarshe sai da ya cikkashe da ainihin babi sukutun da guda akan ainihin bid'a to wannan littafin ma al-ajwibatun nafi'a din zai kawo al'amuran da suka shafi sunnoni game da al'amarin juma'a ƙarshe kuma sai ya kawo bid'o'i sa'annan kuma kai dan uwa musulmi ka sani da cewa ba ƙaramin agaji ba ne Allah maɗaukakin sarki da ya taimake ka akan ana tace maka addini ka gane wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba dan kar ka je ka bauta wa Allah da abin da yake da gargada Allah maɗaukakin sarki ya kitar banka Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu saboda haka za mu fara ainihin karatun sahihul bukhari kuma kamar yadda aka ji tun da makasudin mu mu karantar da mutane hukunce hukunce a cikin gaggawa ba wai karatu ne kamar za a bi na aji ana li'irabi ana dandake matsaloli a'a ana son aji menene makasudan abubuwan da ke cikin wannan littafi na Bukhari dangane da abin da ya shafi hukunce hukuncen Juma'a shi yasa akwai wasu matsaloli da dama waɗanda za a ga mu kai da kansu ba domin ba su ne makasudin karatun mu ba jama'a mun fahimci wannan domin wannan sahihul Bukhari mun karanta shi na iya tuna shekaru kamar biyar ko shida da suka wuce a masallacin nan ai mun karanta kitabul Juma'a nan gaba daya ka karanta shi lokacin ana karatun sahihul Bukhari shi yasa yanzu kamar wata tunasarwa ce ake yi ga jama'a kamar yadda Allah yake cewa fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunasar ka yi faɗakarwa faɗakarwa da tunasarwa da wa'azi suna amfani da wanda yake mumini ne matuƙar yana da imani sa'an nan kai ɗan uwa musulmi ka karkaɗe kunnanka ka fahimci abubuwan da ake karantar da kai da kyau haka kai ma wanda kake ganin cewa kana da ƙiyayya ga wannan da'awa ka ji tsoron Allah ka ɗan aje ƙiyayyar ka ɗan ka ji abubuwan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama domin mun tabbatar da ba ka kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yiwa mu ne da muke gaya maka cewa annabi ya ce kake ki sakamakon kiyayyar da kake mana sai ya sa ka ka sa kunne ka fahimci waɗannan abubuwan ai tun da dai kana kaunar manzon Allah to alhamdulillah to zantukan na manzon Allah ne ake karantawa ai manzon Allah bai maka laifi ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu gaba tsakanin kai da shi to kai hakuri zantuttukan shi ne ba mu ne muka kashe zoman barataya aka ba ma'ana mu ma karantawa kawai muke yi kamar yadda shi kan shi manzon Allah ba shi da ta cewa akai da a ce zai kirkiri wani abu wanda ba daidai bai faɗa Allah ba zai kyale shi ba shi ma kamar yadda Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadnahu bil yamin thumma laqata'na la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizina shi kan shi manzon Allah Allah ya ce da zai kirkiri ƙarya ya danganta mana da sai mun kama shi riko da hannun dama wato rikon da ba zai kubuce ba sa'annan sai mun tsinke jijiyar shi Allah yake cikin ku kuma ba wanda ya isa ya kare shi daga wannan azabar ta Allah shi yasa matsalar ba karama ba ce isar da sako ne kawai isar da sako ne kamar yadda shi Allah madaukakin sarki yau manzon Allah magana yake cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika ya kai wannan manzo sakon da aka aiko ka da shi ka isar daga wurin ubangijinka ka isar wa mutane wa in lam tafa'al in ko har baka isar da sakon ba fa ma ballagta risalatahu baka yi wa Allah aikin da yasa ka kai na isar da amanar ba shi kuma manzon Allah sai waiwayo yace ballighu anni walau bi aya ko da aya guda to ku isar daga gare ni wannan maganar zahirin ta zaka ji kamar manzon Allah ya watso ta akan kowa ne amma malamai suka ce a'a ana nufin malamai su tashi su idar da aikin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda a wani hadisin Annabi yake cewa al ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa menene malamai suka gada shine aiki da karatu da kuma yada da'awa da karantar da mutane addini saboda haka ya jama'ar musulmi ku sani da cewa Allah madaukakin sarki bai yarda mu wata doka kowace iri ba a duniyar nan sai shari'a ita kuwa shari'an nan ita ce alqur'ani da hadisi wanda duk ya bi abin da ba alqur'ani ko hadisi ba a nan duniyar nan ya bata a ranar gobe kiyama kuma dan wuta ne wannan babu shakka akan haka saboda manzo Allah yana cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu na bar muku abubuwa guda biyu tagwaye ne matukar kun yi riko da su ba za ku taba bata ba ba zai yi ku bata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnata matukar kuka yi riko da waɗannan abubuwan babu yadda za a yi ku bata manzo Allah ya ce lan yatafarraqa hatta yarda alayya alhaus babu yadda za a yi qur'ani da hadisi su rabu suna nan tare matukar za ka yi aiki da alqur'ani dole ka yi da sunna matukar za ka yi da sunna dole ka yi da alqur'ani ba za su taba rabuwa ba manzo Allah yake har su je su same shi a tafkin shi gobe kiyama shi yasa duk abin da kake bi ka gada iyayenka da kakanninka ne shehunnai ne da malamai ka gada ka gada ne haka ake yi a garinku wallahi kai marmaza kafin ka shiga kabari to kai marmaza ka tattali dalili alkur'ani da hadisi in ba haka ba in ka je lahira wallahi za ka rena kanka kar ka sake ka taho duniyan nan sanda ka fito daga cikin uwarka kana kuka jama'ar gari na munna jama'ar gida na munna ana ainihin murna kai ka zo kai kuma kana kukan ka iso to kar ka sake a zama kuma ranar da za ka koma kana kuka su ma kuma suna kuka to kayi asara kenan ka lura da kyau ka zan ka zo duniyan nan danginka na farin cikin zuwanka kai kuma lokacin kana kuka kana jariri saboda an canza maka mazauni baka jin daɗi to yanzu kana farin cikin tafiya wurin Allah su kuma suna ainihin kuka to al'amari yayi maka kyau kenan misali jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ka wa'azantu kai dan adam ka sani da cewa abin duk da kake faɗe da bakinka ko da idanka kake ko da wata gaba taka duk baki ɗaya Allah yana nan yana kididdigewa ranar alkiyama za ka yi jawabi Imam al-Bukhari da yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke karantar da kai sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukunce hukuncen sallar juma'a don haka sai Bukhari yace kitabul juma'a matattarar bayani akan hukunce-hukuncen juma'a asali ma'anar kalmar kitabu kenan a cikin larabci matattara daga kataba yaktubu takattabal qaumu jama'a sun taru sai a ce takattabu sun taru to me yasa rubutu a larabci ake ce mishi alkitabatu saboda kana tattaro harufa daban-daban da kalmomi daban-daban ka tattara su wuri daya sai su bada ma'ana ɗaya sai a ce alkitabatu in ka tara kuma suka zama kunshi guda sai a ce alkitabu matattarar zantutukan da wane ya tara to ma'ana kitabul juma'a wata matattara wani dandali nan wani fage ne da za a yi maka bayani game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukunce hukuncen juma'a ka duba ba a ce sallar juma'a ba kadai domin sallar juma'a wani lokaci ne takaitacce a yinin juma'a amma juma'ar gaba daya falalar ranar juma'a hukuncin wankan juma'a hukuncin mutum ya sanya sababbin kaya ko ya shafa mai ko ya sanya turare ko fita masallaci da kafa zai je ko zai hau abin hawa ne hukunce hukuncen juma'a gaba daya imam al-bukhari kenan yace babu fardul juma'a babin da ke bayani akan cewa sallar juma'a din nan farilla ce li qaulillahi ta'ala saboda magana Allah madaukakin sarki da Allah yake idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah idan aka kirayi sallah a ranar juma'a sai ku kintsa ku tafi wurin ambaton Allah kamar yadda ka ji mun ambata a can baya wasu malamai suka ainihin fassara wannan sa'ayu da cewa sai ku yi sauri wasu ma suka ce ma'anar sa'ayu a nan sai ku tafi da kafa har aka samu wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan aya abin da take nufi da zaran ka ji an kira sallar juma'a ka tafi da kafa shi yafi aka ce me yasa sai ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk kafar shi kafafuwan shi suka yi kura saboda Allah to Allah ya haramta wuta ta ci naman shi ma'ana shi wannan sahabin yana ganin zuwa masallaci ka taka sayyidarka ka taka kafa ka tafiya ma fa falala yace ne dalili aka ce ne dalili sai ce saboda Allah yace fas'au an gane a yi tafiya da kafa a yi sa'ayu amma mafi yawancin malamai sun fi tafiya akan ma'anar sa'ayu anan shine shiryawa da kintsawa ila zikirillahi zuwa ga ambaton Allah wato sallah saboda sallah an ka dube ta cike take da karatun alkur'ani da tasbihi da ambaton Allah da abubuwa na girmama Allah madaukakin sarki wazarul bai'a Allah yace ku bar ciniki in dai kana da imani aka ce an kira sallah to ka hakura ka bar ciniki har yaron ka kakka aje a rumfar da kai da yaron naka ku rufe rumfar baki ɗaya ku tafi ainihin wurin sallar juma'a ɗin in dai kana da imani da Allah tunda Allah ya ce wazarul bai'a in kai ka bar cinikin ka bar yaron ka dan shekara goma ko sha biyu ya ci gaba da cinikin wa ake wa cinikin ne ai baka bar cinikin ba kenan to Allah ba a yi mishi wayau yahudawa su ne masu hila waɗanda Allah zai ce kar ku ci kitse sai su je su narka kitse sai su siyar sai su kashe kuɗin kaga dai ai sun ci kenan Allah ya haramta musu cin kitse sai su je sai su narke shi sai ya zama ainihin mai sai su siyar da shi sai su tawo suna shagalin su da kuɗin Allah ya haramta musu yin su ranar asabar sai su je sai su ainihin yi su ɗin ranar asabar sai su haƙa rami gefe guda sai su zuba ruwa sai su zuba kifin sai daren lahadi ya shiga wato asabar da daddare kenan da bahaushe ke cewa sai su je sai su kwaso sai su ce ai ba su yi su ran asabar ba kaga hila kenan ka je ka karanta littafin ibnu qayyim al-jawziya zaka ga hadari akan hila din nan littafin da ke suna ainihin irafatul lahfan min masayidi shaytan Allah ya shiryar da mu don haka a bar cinikiyan aka ce an kirayi sallar juma'a Allah yake zalikum khairul lakum tafiya zuwa masallacin juma'a a ranar juma'a shine alheri gare ku kuma wannan ainihin wato shine kadai daraja gare ku mutunci ne Allah ya mutunta ka kai musulmi baka sani ba yanzu zaka zo ka ji wasu mutanen da Allah baya kaunar su sai ya nuna musu ranar juma'a sai yake su je su laluba da kansu sai suka kuskure sai suka fada asabar yahudawa su je su ta kada kada su ta fagamniya ran asabar wai suna nufin suna bauta Allah wasu da suka biyo bayan su suma da Allah baya kaunar su Allah ya ki jinin su sai ya ki bayyana musu juma'ar sai ya ce su je su nema da kansu sai suka afka lahadi su ne kiristoci kai kuwa sai Allah madaukakin sarki ya amfani da harshen manzon Allah ya bayyana maka aka gaya maka ita ce ake so ka bauta Allah ga darajojinta ga irin ibadojin da ake kai har ma aka gaya maka a ranar juma'a ma wanne lokaci ne daga cikin ranar juma'an yafi kowanne daraja saboda kaunar da ake maka to ashe menene alheri gare ka shine ka bar wannan ciniki ka tafi zuwa ga inda Allah ya kiraye ka in kuntum ta'lamuna Allah yace tafiya masallacin juma'a din nan shine alheri gare ku matukar da a ce kun san alherin da ke tare da ita to al-Imam al-Bukhari sahibul kitabi was sunnah bayan da ya gama kawo Allah ya ce sai kuma ka ji zai kawo maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda babban malami Ibn Qayyim al-Jawziyya yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه yake ilimi shine a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce babu laifi a ce sahabban manzon Allah sun ce domin sun zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yarda da su sun yarda da Allah Allah ya musu alƙawarin aljanna don haka babu laifi ai hujja da maganar su sai yake cewa mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan amma ba ilimi ba ne ka sanya saɓani saboda wauta ka ce wai an yi saɓani bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi ka ce ai tsakanin manzon Allah da malamin fiqh ne an yi saɓani yace wannan ba ilimi ba ne wauta ce don haka ilimi kenan a ce Allah ya ce annabi ya ce kun ga ibn qayyim da wannan bukhari da ya ce Allah ya ce kaza yanzu kuma zai kawo maka cewa manzon Allah ya ce zaka ji gaba ɗaya imam bukhari ba shi da ainihin ta cewa a ciki gaba ɗaya ce maka ya Allah ya ce annabi ya ce amma wallahi imam bukhari din nan wallahi mutanen kasarsu da suka tsangwame shi wallahi sai da ya taka da gudu ya bar garin babu malaman da suke shan wuya a duniya irin malaman hadisi malaman sunna sun fi kowa shan wahala a duniyan nan saboda su za su cije sai abin da ya zo kadai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai za su aikata ai juyin duniyan nan su ce a'a ko ma cikin sahabbai kaga irin gwagwarmayar da aka rinka yi da su Abu Dharr al-Ghifari babu abin da ya shafe shi Muawiya ya zauna yana tafsiri Muawiya sai ya fassara Al-Qur'ani ai innal ladina ai wadanda wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata thumma la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim waɗanda suke taskace zinare da azurfa kuɗi ba sa zakka Allah ya ce a yi musu albishir da cewa suna da azabar wuta mai raɗaɗi sai mu'awu ya ce wannan kiristoci da yahudawa kenan duk kirista baya zakka duk da yahude baya zakka zai shiga wuta a ranar gobe alkiyama wani babban malami cikin sahabbai abu zarrin yana gefe guda yana zaune yana sauraron karatun sai ya ce a'a ala gafarta malam ai har da musulmi ma musulmin duk da bai fitar da zakka ba shi ma zai shiga wuta sai mu'awu ya ce a'a kenan jama'a sai suka miƙe tsaye dan menene malam zai ce kaza sai kai dade zai fassara ka ce ba haka ba yace babu yadda za a yi ranka ya dade fassarar da ba daidai ba muna ji mu kyale shi aka juyin duniya aka yace ba zai sassauta ba sai in yalla ya kawo dalili in babu dalili fassara kenan duk wanda bai fitar da zakka ba sai ya shiga wuta to sai aka aika wa shugaban kasa Uthman ranka ya daɗe ga wani malami yana jayayya da gwamna gwamna na tafsiri ya ce ba haka ba aka juyin duniya sai aka ce to abin da za a yi abu zarrin ka dawo madina kusa da mu ya dawo federal capital kenan ko ya zauna a madina ana nan ana nan ana nan sai matsala ta sake rutsawa shi kanshi shugaban kasa sai ya kawo wata fahimta sai shi ainihin abu zarrin ya ce akwai hadisi daga manzon Allah sai ya ce a'a dan sassauci sassauci ne nake nema kaza kaza sai yace a tun da dai ba daga manzo Allah bane sai dai ayi yadda yazo daga manzo Allah aka juyin duniya kai Abu Zarre wannan ra'ayi naka na ƴan mazan jiya ne ya cika zafi da yawa don Allah ka dan yi gudun hijira ka dan mu dan huta to shine sai kwashe ina shi ina shi sai koma wani ƙauye Rabiza ya bar garin Madina bai karasa maka ba can ya je ya zaman shi dama manzon Allah ya mishi addu'a ya ce rahimallahu aba zarrin يعيش وحده ويموت وحده ويدفنه المؤمنون Allah ya ji kan Abu Dharr haka manzo Allah yake manzo Allah yake Allah ya ji kanka shikenan sai Fatiha kuma manzo Allah yake Allah ya ji kan Abu Dharr shi kadai zai rayu ya mutu shi kadai wasu mu'minai kuma su zo su rufe shi haka kuma abin ya faru yana nan zaune dattijo da shi sai rashin lafiya ta kama shi daga shi sai matar shi ita ma tsohuwa ba ɗa ba jika ta ce ka gani na ce ka rinka sassautawa yanzu gashi ra'ayinka yayi zafi mun je mun zauna a daji ba yadda za mu niyya zan iya da kai yace ke na ji manzo Allah ya ce ka ba sai ya faɗi wannan hadisin yana gama faɗe sai kwanta ya mutu can sai ga wasu bayan Allah sun tawo akan dawakai dattijuwa lafiya ta ce gashi gashi mijina ne yanzu yanzu nan ya mutu shikenan suka kintsa suka rufe shi kaga su kansu sun samu shaidar su mu'mine ne bi shahadatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to haka al'amarin yake dan haka al-imam shafi'i yake cewa كل العلوم سوى القرآن مشتغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين yake duk wani ilimi mu ji ana cewa haddasana haddasana yanzu nan sai ku garan mu yayi fari yake abin duk da ba wannan ba wasu wafin shedan ne shi yasa alherin Allah da hasken Allah da aljanna firdausi ta tabbata ga babban malami malam Abubakar Mahamudu Gumi Allah ya haɗa mu da shi a gaban manzon Allah ranar gobe alkiyama ranar da ɗa bai isa isarwa da uba ba uba bai isa isarwa da ɗa ba illa man atallaha bi qalbin salim kullum zai fara karatun hadisi sai ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi kuma matukar musulmi na karanta hadisi suna aiki da shi Allah ya alƙawarin ba zai musu azaba ba wallahi sai malamin da ilimin shi ya kai matuƙa zai iya fahimtar wannan magana balle bakin shi ma ya faɗi amma kaga kullum har ya mutu abin da yake faɗi kenan amma mutanen ƙasar nan sai suka zama kalhumur kamar jakuna sun kasa fahimtar maganar karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗai ga musulmi ma'ana duk sanda aka zo aka ce za a karanta hadisi ba za a aiki da shi ba ma'ana ana yaudara Allah kenan an ci amanar manzon Allah kenan to ina Allah zai da mutane su zauna lafiya amma ku zo kuna karanta hadisan manzon Allah ku gani shi kanshi malam in ya jawo wannan magana sai ka je hujja da wata aya kafiran makka ne suka taru suka ta karkare a ka'aba suka roki Allah Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim wai gatse galasi suke wa manzon Allah ya yi musu wa'azi sun yi tauri sun ki rannan sai suka ce kai Muhammadu an ki sai aka yi taron dangi aka ɗaga hannu ya Allah wannan Qur'ani in ma daga gare ka yake to mun ki mun kafirce in ka isa kai ruwan kwaran kwatsa daga sama ko kuma azaba ta zo ta cinye mu ya gama ki suke wa Allah sune manzon Allah gatse sai Allah yake wa na kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim ai Allah ya so su Allah ya rufa musu asiri tunda kai Muhammadu manzon Allah kana cikin su Allah ba zai musu azaba ba Allah yana girmama manzon Allah babu yadda za a yi manzon Allah shi kadai yana cikin mu Allah ba zai mana azaba ba mun ci tabarrukin shi sai kuma yace wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa hum mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna matukar ko da baka cikin su in dai suna istighfari in dai za a samu waɗanda za su ce Allah mun tuba Allah ka yafe mu Allah ba zai yi azaba ba amma waɗancan da suka shegantakar kar su ɗauka wai azabar ta wuce kenan sai Allah ya ce wa ma lahum Allah yu'azzibahum Allah wa hum yasudduna an sabilillahi an masjid harami wa ma kanu awliya'a menene to zai hana in Allah bai musu azaba a nan duniya ba me zai hana Allah ya musu azaba a lahira tun da dai suna kanje mutane daga shiga addinin Allah suna hana mutane su kai da komo zuwa ɗakin Allah sannan ba sa kaunar Allah ba sa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda yazo zai biya maka ilimi yace maka Allah yace annabi yace in ya so kawo zakat da kai ka bashi din ka mishi rigar sallah ba shi geran azumi ba shi duk abin da zaka bashi ya dace da yaci saboda yace maka Allah yace annabi yace amma duk wanda bai karanta maka daga Allah ko daga annabi ba zai batar da kai ne shi yasa babu kunya babu kara duk mutumin da bai ce Allah yace ba a ce a'a yadda aka baka bubbuge iyayenmu da bid'a kuma haka za a zuwa ƙara samu da sauran ba za a karba ba قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزنادي أن عبد الرحمن بن هرمزة آه ابن آه ابن هرمزة هرمزة الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الله مدعوكتين سركي قال مش يرضى يجي من زن الله صلى الله عليه وسلم يقول من زن الله هنا نحن الآخرون السابقون يوم القيامة mu ne na ƙarshen zuwa a duniyan nan amma mu ne za mu rirrige mu shiga aljanna gobe alkiyama bai da annahum utul kitaba min qablina manzo Allah yace ko da yake kiristoci da yahudawa an ba su littafin su kafin mu thumma hadha yawmuhum alladhi furida alaihim wannan juma'a ita ce ranar da aka farlanta musu su je su bauta wa Allah fahtalafu fihi sai suka rikirkice game da ita suka yi rikici suka saba wa ranar ranar juma'a ashe ita ce ranar da aka farlanta musu su je su bauta wa Allah mahalli shahid kenan na bukhari da yake babu fardul juma'a jama'a mun gani juma'a farilla ce ita aka farlanta wa yahudu da nasara amma sai rikici da rigingimu da hayaniya sai ta sa sai suka kauce wannan ranar fahadana Allah lahu mu kuma sai Allah ya shiryar da mu ba dan komai ba dan talalar Allah dan haka mun gode fannasu lana fihi taba'un manzo Allah yace jama'a baki ɗaya mabiya ne gare mu al yahudu gadan Yahudawa gobe Asabar wan nasara ba'da gadin kiristoci kuma jibi bayan gobe kenan mu kuma yau juma'a ita ce tamu kaga an yi arashi kenan babu fadlul ghusli yawmal juma'a imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan falalar wanka ranar juma'a shin shi wanka din ana yin shi don ranar juma'a ne ko ana don sallar juma'a ne malamai suka zantuka biyu kamar yadda ka ji wasu suka ce wankan ana yin shi ne domin ranar juma'a a ƙarƙashin wannan kai ma'aikacin gwamnati da kai ɗan kasuwa da wanda ke aiki a ko'ina ne sai kai wankan ka ka sa kayanka sai ka tafi ofishinka sai kuma ka tafi gonarka ko ka tafi hidimarka in ya sai daga ofis ko daga ainihin kasuwarka sai kai alwala sai ka wuce zuwa ainihin wato masallaci wannan ya nuna wankan don ranar juma'ar kenan to a ƙarƙashin wannan maganar ko da wanda ba zai je masallacin juma'a ba to ya kamata ya wankan kenan don ranar akewa jama'a an fahimta in ku ana wankan ne don sallar juma'a to ya nuna ba za ka yi wankan ba sai lokacin da za ka tafi a ƙarƙashin wannan ne masu wannan maganar sai suka ce in har kai wankan kan ka tsaya ko da cin abinci ne kar abin da ya tsayar da kai daga kayan wankan sai ka wuce masallacin amma a ƙashin gaskiya sahihiyar magana wankan ana yin shi ne don wannan ranar don haka kaji shi ma bukhari ya ce babu fadlul ghusl yawmal juma'a falalar wanka ranar juma'a sai ya ce wa hal ala sabiyyi shuhudi yawmal juma'a shin wajibi ne yaro ya halarci sallar juma'a ranar juma'a din aw alal nisa'i ko kuma wajibi ne mata su je sallar juma'a to kaji da ya kawo falala dai yanke wannan an san juma'a na da falala wankan juma'a to amma wannan matsala ce da ke akwai sabani a ciki wasu sun ce hadda yara dole ne su je juma'ar wasu sun ce hadda mata to bukhari saboda sabanin da ya san akwai akai kuma shi kanshi hadisin wasu malamai sun ce bai inganta ba amma sahihiyar magana hadisin da yazo yake magana game da cewa yara da mata da mara lafiya da matafi ba dan ne su je sallar juma'a hadisi ne ingantacce kyakkyawan hadisi to a ƙarƙashin haka wato amsar wannan maganar ba dole bane yaro ya je sallar juma'a ba dole bane mace ta je sallar juma'a amma da a kaddara yaron zai je to babu laifi da mace za ta je babu laifi amma ba dole bane قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله بن عمر يتي من الله ياتي إذا جاء أحدكم الجمعة falyaghtasil idan ɗaya daga cikin ku zai tafi juma'a to yayi wanka kaga wannan hadisin na nuna duk wanda zai je sallar juma'a sai wanka kenan tunda annabi ya ce falyaghtasil sai yayi wanka umarni ne قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما كذا wani malami ne ban sha'awa sunan shi da sunan shi da sunan baban shi duk baki ɗaya sunan yan mata ne babban malami ne kuma malamin imamu maliku ne ma kana ji gashi gashin nan yanzu nan ainihin wa almajirin imamu maliku ne gashi ainihin wato ya ce abdullahi dan muhammad dan asma'u to asma'u din kai sai ka dauka mata ce anan ko to amma a asma'u din sunan namiji ne da baban shi ya sa mishi juwairiya shi kuma da ya haifi ɗa sai ya sa wa dan asma'u shi ma sai rama ke juwairiya zuwaira kamar ka haifi ɗa sai ka sa mishi zuwaira namiji ba zai ka mai zuwaira shi ma zai ce to abin da daɗi nima kai ma asma'u shine ka gani ka ga to in baka kware game da wannan kana karatun hadisi ba yanzu nan sai ka ce kuskure ne faru domin an ce haddasana juwariya to sai ka ce haddasana ne a'a haddasana ne tunda namiji ne amma sunan mace malam juwariya ya bamu hadisi ya karbo daga wayi karbo daga maliku maliku daga zuhuri zuhuri daga salimu dan abdullahi dan umar shi kuma yake ya karbo daga mahaifin shi abdullahi dan umar anna umar ibn al-khattabi bainama huwa qa'imun fil khutbati yawm al-jumu'a sayyidina umar dan khattabi wata rana yana tsaye yana cikin hudubar ranar juma'a a lokacin yana khalifa kenan sunna kenan game da hudubar ranar juma'a a yi ta a tsaye to me yawa wata ran zaka zo kana karatu cikin hadisai sai kaga an ce sayyidina usman yana hudubar juma'a a zaune yana yi ne dan larura ba dan haka sunna ta ce ba sai da usman mutum ne dogo sannan kuma ga kiba sannan tsufa ya zo ya haɗar mishi a lokaci guda sai ya zama hudubar ba zai iya yin ta a tsaye ba to sai ya zauna dan haka aka tabbatar da ba wai bid'a ce ya kirkiro ba ba ya nufin ya canza addini bane amma larura ce ta kai shi da haka don haka malamai suka ce ba za a yi koyi da shi ba anan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine aka ce Umar na tsaye yana hudu ba wata ranar juma'a yawmal juma'a إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم Umar na tsaye yana cikin hudu ba sai ga wani mutum ya shigo masallaci daga cikin mutanen farko da suka fara hijira daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zaka zo ka ji a watan riwaya a gaba sayyidina Usman ne sayyidina Umar na cikin hudubar Juma'a sai ga Usman ya shigo masallaci fanadahu Umar sai sayyidina Umar ya tsayar da hudu ba sai ya kiraye shi yace ayyatu sa'atin hazihi wanda lokaci ne wannan ka zo masallaci kala sai ce in ni shugultu ni an shagaltar da ni ne wani abu ne ya tare ni wanda ya hana ni tahowa masallaci ainihin da wuri falam an qalib ila ahli hatta sami'tu ta'zin ban samu dama komawa gidana in yi wanka wurin iyalina ba har sai da naji kiran sallah na sallar juma'a jama'a mun gane uzuri yake son kamar yake nunawa wani irin lokaci ne ku manyan mutane manyan malamai ba za ku zo masallaci da wuri ba sai har liman ya fara hudu ba sannan mu ganka ka lallabo ka shigo cikin masallaci sai shi kuma sayyidina Usman tun da dan kasuwa ne yace ina cikin ainihin wato shagali na kasuwanci ban ankara ba kawai sai naji an kira sallar juma'a don haka falam azid an tawabba'atu daga alwala ban kara komai ba ban sami yin wanka ba faqala sai Umar yace wal wudu'a aidan kuma alwala kuma kaga laifi na biyu kuma wankan baka sami ba kuma alwala ga makara kai kuma ka ce wai alwala wankan fa wa kad alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ya amuru bil ghusli bayan alhalin ka san manzon Allah yana umarni da wanka kuma sai ka ce ainihin wato kai alwala kai to ya kaga dai Usman ya kawo hanzarin shi lokacin da zai koma ya je yi wankan ne sai ya ainihin shagaltu har sai da aka ainihin wato kira sallar juma'a wannan hadisi kaga abin da bukhari ke son kafa mana hujja da shi cewa manzon Allah ya kasance na umarni da yin wanka a ranar juma'a wannan hadisi kamar da kaji na fara faɗi ashe dalili ne akan cewa babu laifi liman na cikin huduba in wani abu ya bujiro mishi zai iya tsaye da hudubar a biya wannan bukatar a tattauna wannan matsalar sa'annan sai kuma ainihin wato a ci gaba abin da ba a so ba a so a shagaltu ya zama an watsar da harkar huduba kuma an koma ana ta tattauna wasu matsaloli wanda har sun fita daga ka'idar huduba din jama'a mun gane wannan da kyau ko قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آه صحابي أبو سعيد الخدري صاحب السنة كنا yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ghuslu yawmil juma'ati wajibun ala kulli muhtalimin wankan ranar juma'a wajibi ne akan duk wani balagagge to kaga balagagge anan yaro bai shiga ciki ba kenan don haka wankan ranar juma'a din ya wajaba ainihin akan duk wani balagagge to ya kamata a ce mace sai ta shiga cikin wannan umumin kenan wadda ta balaga ko to amma ba za ta shiga ba saboda wancan hadisin da ya keɓe ta cewa juma'ar ma ba wajibi ba ce a kanta babu tsibi lil juma'a al-imam al-bukhari kenan yace babin da ke bayani akan sanya turare domin sallar juma'a domin ranar juma'a har turare har rigar sallah har man shafawa duk waɗannan abubuwan zaka ji sunna ta ce ka tattala amma abin mamaki mu a nan ƙasar galibi yara ne ke raya sunna ta rigar sallah sunna ta rigar juma'a da makamantansu yaro sai ga ya dan samu rigar shi ya ajiye ta musamman ya ajiye ta a daka a akwati wannan wai rigar juma'a ce to sunna ta yarda da haka yaro ya kyauta to haka turare ana son zaka tafi masallacin juma'a ka samu turare gwargwadon wanda ya sauƙaƙa sai ka sa ana son kai wanka ranar juma'a kar ka tafi kamaza kamaza haka duk jikinka kamar ainihin wato motar ice ka ɗan shafa mai jikinka yayi laushi addinin musulunci bai ce babu tsafta ba jama'a kaga mutum ya zauna baki ya riɓe hanci ya cika da abubuwa komai duk ya lalace gaba ɗaya wai shi yana son ya ƙididdige kanshi wai cikin ibadar rahmani jama'a mun fahimci wannan duk wasu abubuwa ne mutane suka bi suka kirkiro a cikin addini kuma suka yi wa addini karya don haka ba sa son a yi gyara a kai sai kaga kullum malami kanshi na hannun wanzami a salle shi sal wai saboda me wai shi malami ba ruwan shi ma da su ma wai shi ba ruwan shi da duniya kuma shi ke karanta mutane wa taghi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka abinda Allah ya baka ka nemi lahira da shi Allah ya ce kar kuma ka manta kana da rabo a duniya to amma wani gaba ɗaya ya riga wai ba ruwan shi da duniya ya kuskura me ake nufi da zuhudu menene ake nufi da taka tsantsan da duniya shine duk abin da yake haramun ne ka kauce mishi shine babban zuhudu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to al-Imam al-Bukhari yace babu tibil juma'a babin da ke bayani akan sanya turare ranar juma'a menene dalilin ka Bukhari sai yace haddathana Ali قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال ainihin wani mutum mai suna amru dan sulaim al-ansari yace na shaida ina rantsuwa har ga Allah duk wanda yana ɗaukar ma'ana haka cewa abu sa'idin ai al-khudri malami na kenan shi ko yace ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ni kuma na shaida manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi qala manzon Allah ya ce kaza kaga an samu musalsal kenan akalla aure biyu shi ya ce na shaida malam ya faɗi shi ko malam ya ce na shaida manzon Allah ya ce al-ghusl yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wanka ranar juma'a wajibi ne dole ne ga duk balagagge wa an yastanna wajibi ne kuma in wannan jumlar an hada ta kenan ya zama ya yi asuwaki ya goge haƙoran shi daga al'asnanu wa an ya masa tsiban in wajada ya kuma shafa turare in har ya samu turare din kala amrun amru dan sulaimin al-ansari wanda ke ruwaito hadisi daga sahabin sai ya ce ammal ghuslu fa ashhadu annahu wajibun wanka dai kam na shaida har ga Allah cewa wajibi ne tunda malam ya ce annabi ya ce wajibi ne wa amma listinanu amma goge baki wa tibu da kuma sanya turare fallahu a'lamu a wajibun huwa amla Allah shi ya fi sanin daidai shin wajibi ne ko ba wajibi ba saboda in wannan wawun ya zama wawul aqafi wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajada to in ya zama wawul isti wawul aqafi to ya zama goge baki da sanya turare dole ne ranar juma'a to amma akwai karina ba dan karinan nan ba wani dalili da ke karshen jumlar to da lallai sai su zama cewa wawul isti'nafi ne guda biyu amma yanzu saboda wannan karina cewa in wajada in mutum ya samu kaga wanka ba a ce in wajada ba amma waɗannan sai aka ce in wajada in har ya samu to wannan ya nuna a ƙashin gaskiya dai magana mafi ƙarfi cewa yana daga cikin abu ne wanda aka sunnanta maka aka shar'anta maka aka neme ka da kayi ka ainihin goge bakinka kuma ka ainihin shafa turare shine sai yake cewa walakin haka za fil hadisi yace sai dai kamar yadda kaji na ga a cikin hadisin nan to haka ne ma malam ya karantar da ni qala abu abdullahi baban abdullahi yace huwa aqu muhammad ibn al-munkadir wannan abubakar dan munkadir da kaji an ce sai bukhari yace dan uwa ne ga muhammad dan munkadir walam yusamma abubakrin hakaza shi ainihin abubakar ba a kiran shi ainihin da wancan sunan wato yan uwa ne guda biyu sunayensu suke da kama da juna in baka lura da kyau ba shi yasa al'amarin ilimin hadisi sai ka natsu in kana da baranka da ma ba za ka iya aikin hadisi ba wannan muhammadu dan munkadir to yana da dan uwa mai suna abubakar dan munkadir to shi muhammadin shi ma kuma ane mai alkunya a ce mishi abubakar to shi ne sai bukhari ya ce wannan abubakar dan munkadir da muka gama jin hadisin shi yanzu dan uwan muhammadu dan munkadir ne amma shi wannan muhammadu dan munkadir ba a cika kiran shi da ainihin abubakar ba an fi kiran shi da muhammadu wannan abubakar suna ne gare shi wannan abubakar alkunya ce gare shi shi cikakken sunan shi muhammad رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة أن سامو معلمي دا داما كمر بكير دان أشج دا سعيد دان أبي هلال دا معلمي ديوا سرويت وانا حديثي دا شي أينهم الإمام أبو بكر دان منكدر وكان محمد بن المنكدر يكنا شي محمد دان منكدر إنن أكن يمش الكنيا بأبي بكر أكن يمش الكنيا أكراش أبو بكر أما سونيش محمد dan uwan shi sunan shi ne Abubakar wato shi ita kalmar Abubakar asali ba suna bace alkunya ce baban bakar kamar kai da ake ce maka baban rabi ko baban ɗantani ai kaga ba suna bane asali sunanka mai wa ahmad to haka asali suna kalmar abubakar alkunya ce to amma sai take zama suna ga wasu to shi wannan dan uwan asali sunan shi muhammad dan munkadir amma an mai alkunya a ce mishi abubakar to akwai dan uwan shi kuma wanda shi dama dan uwan sunan shi kenan ainihin abubakar sai ce to shi muhammadu dan munkadir wani lokacin an mai alkunya a ce abubakarin wani lokaci kuma wa abi abdullahi wani lokacin ana ce mishi baban abdullahi don haka sai ka tattali turare wanda za ka rinka sawa ranar juma'a wato ba a so musulmi su zo su cika masallaci ranar juma'a wannan na karni wannan na ɗoyi wannan na warin baki wannan na sukan mutane da kaujan shi wannan da kaushi so ake mutane su zama cikin tsafta jama'a jama'a an fahimci wannan da kyau ko babu fadlul juma'a babin da ke bayani akan falalar ita kanta juma'a din ranar juma'a din da sallar juma'a din dukkan su suna da falala menene dalili akan haka sai bukhari ya ce haddathana abdullahi ibn yusufa qala akhbarana malikun an sumayyin maula abi bakr ibn abdurrahman an abi salih as-sammani an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala abu huraira ya ce manzon Allah ya ce manartasala yawmal juma'ati husnal janaba wanda ya wanka a ranar juma'a wankan janaba menene ma'anar wannan kalma sahihiyar ma'ana ita ce wanda ya wanka ranar juma'a wanka irin wanda ka sani wankan janaba wato wankan juma'a irin su ɗaya da wankan janaba wasu ko sai suka ce a'a abin da wannan hadisi yake nufi shine ranar juma'a in ka kintsa za ka tafi masallaci sai ka je kai jima'i da matarka sannan sai ka je kai wanka suka ce ma'ana hadisin kenan aka ce me yasa suka ce saboda ya zan ka fito ranar juma'a babu wata mace da za ta ɗauki hankalinka ibada kawai ka sa a gaba eto haka ne amma dai fassarar wannan abu anan ba daidai bane haka hakikanin ma'anar shi malamai suka ce manigta sala yawmal juma'a husnal janaba dan haka aka yi nasu bashi ai wanda ya wanka ranar juma'a wanka irin wankan janaba sun maraha sa'an nan ya gaggawa ya sammako ya tafi masallaci faka anna ma qarraba badana kamar ya bayar da sadaka ne ta babban raƙumi wa man raha fi sa'ati saniya wanda ko ya tafi masallaci a karfe biyu to kaga wannan lissafin a takaice bari in gaya mana yadda za mu samu sauƙin shi wannan lissafin malamai sun yi zantuttuka da dama haƙiƙanin al'amari addinin musulunci yana da wannan ilimi ilimi na agogo da ka sani ilimi na miƙat tun kafin bature ya agogo don haka malaman musulunci suna da wannan yanzu wannan hadisin kaje kana karanta sharhin shi duk sai ka ji yadda al-Imam Ibn Hajar ya kawo zantutukan malamai da dama a takaice waɗannan ainihin wato lokuta ka fara lissafi daga fitowar alfijir ka gani kamar a yanzu a ce alfijir ya fito karfe biyar to daga karfe biyar zuwa karfe shida sai ka ce ainihin sa'a ta farko daga shida zuwa bakwai biyu daga bakwai zuwa takwas uku daga takwas zuwa tara hudu daga tara zuwa goma biyar sannan daga kuma biyar zuwa shida shine zai zama kamar karfe goma sha ɗaya na fara gaya muku wannan magana tun wancan makon nake ji jama'a mun fahimci wannan in ka ɗauki lissafin haka sai kaga ka fahimce shi da kyau abin da ake nufi ashe in so samu ne daga kayi sallar asuba ma kayi wanka ka taho masallaci sallar juma'a sai dai in har kana da wani abu ba lallai bane ana son a nuna maka wanda ya gaggawa ya tafi da jijjifin sammako to zai samu ladan zuwa sallar juma'a ba ladan sallar banan ake magana ladan zuwa sallar juma'a kamar ya bada sadakar raƙumi ne wanda kuwa ya tafi fi sa'ati saniya a sa'a ta biyu awa na biyu kenan faka annama qarraba baqara sai zan ya samu lada kamar wanda ya bada sadakar saniya wa man raha fi sa'ati salisa wanda ya tafi masallacin juma'a a ainihin wato sa'a ta uku faka annama qarraba kabshan akrana kamar ya bayar da sadakar rago ne mai kaho domin shi rago ko layya zaka yi ko ragon suna ne ko sadaka ko ne zaka yi kahon nan yana da falala a wajen fitar da ainihin wato abin nan fitar da zakka ko sadaka ko wani abu wato ba wata falala bace abin da kaɗai ƙaho ke nunawa ga rago lafiya in ka ga rago da zarazaran ƙahonni to yana nuna yana da lafiya don haka sai ka ji an ce akrana rago mai lafiyayyen ƙaho wa man raha fi sa'ati rabi'a wanda ya wanda ya tafi masallaci a sa'a ta hudu wato kamar gwargwadon karfe tara kenan faka annama karraba dajaja to kamar ya bayar da sadaka ta kaza ne kalmar dajaja zaka iya karanta ta dajaja zaka iya karanta ta dujaja zaka iya karanta ta dijaja wato musallasa ce in kai mata fataha farkon ko kasara ko damma duk yayi daidai insha Allah wa man raha fi sa'ati al-khamisa wanda ya tafi a sa'a ta biyar kamar karfe goma kenan yanzu ko fa ka annama qarraba bayda kamar ya bayar da sadaka kwai ne fa idza kharaja al-imamu idan liman ya fito hadaratil mala'ikatu yastami'una adh-dhikra to sai mala'iku su ma sai su matso kusa su halarto suna sauraron wa'azin da liman yake yi wannan hadisi akwai ƙarin riwayar shi a gaba a cikin bukhari da sauran muslim asalin hadisin abin da yake nuni shine mutumin da ya zan ya zo daidai lokacin da liman ya fito to wannan mutumi a ran nan ba zai samu falala ta zuwa masallaci da wuri ba tunda mala'ikun kamar da hadisin ya faɗi a wata riwayar za su zauna a bakin kofa ne duk wanda ya zo wucewa sai su rubuta ladan shi duk wanda ya zo sai su rubuta gwargwadon lokacin da ya zo to in ya zo lokacin da liman ya zo to liman na zuwa su ma sai su rufe littattafan an gama rubuta duk wanda ya samu falalar zuwa da wuri kenan to kaga in ya zama kun zo tare da liman ko kuma ka zo bayan da liman ya zo sai dai ka samu ladan juma'a da sauran alherai amma ladan zuwa da wuri kai ran nan an riga an rufe takardun tun kan ka zo don haka baka samu babun al-imam al-bukhari yace ga kuma babi asalin irin waɗannan babuka an kaji bukhari yace babun malamai suka ce asali ba bukhari ne yake cewa ba wani malami ne yake karantar da bukhari haka sai ya zama mai yiwuwa ya gama karantar da wannan hadisin sai lokacin tashi makaranta ya ko kasala ko gajiya don yana cikin ka'ida kada malami ya karantar da hadisi a halin gajiya ko damuwa ko bacin rai ko makamancin haka to in ya ji gajiya sai ya tsaya a nan tare da cewa bai karasa hadisi ɗaya amma sai ya ga da ya karasa shi da gajiya ba nishaɗi gwamna ya bari jama'a an fahimci wannan da kyau ko to in aka zo za a ci gaba da karatu na gaba sai ka ji malamin ya ce babun wato ragowar babun da ya gabata jama'a an fahimta don haka sai ya ce babun ga ainihin wato wani babin قال حدثنا أبو نعيم وترجو وانشن بابين قال حدثنا الشيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر بن الخط... أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لما تحتسب لما تحتبسون عن الصلاة سيدنا عمر na cikin hudubar juma'a wata ranar juma'a sai wani mutum ya shigo sai Umar ya tsaye da huduba yace jama'a me yasa kuke jinkiri ne game da zuwa sallah فقال الرجل sai shi mutumin ya ce ma huwa illa an sami'tu ta'zi'a an nida'a fatawabba'tu ba abin da ya faru ina cikin harkar kasuwanci sai kadai na ji kiran sallah sai mai marmaza ne alwala faqala sai Umar ya ce alam tasma'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu shin ba ku ji annabi na cewa bane idza raha ahadukum ila al-jum'a falyaghtasil wanda zai taho masallaci sai yayi wanka ba ku ji annabi na faɗin haka bane to hujjar bukhari a ciki kalmar raha raha tana ɗaukar ma'anar sammako domin asalin kalmar raha to tana ɗaukar in za a yi wani taro ko wani sha'ani da yamma ka je da wuri in ko aka ce gada to ana nufin tafiya da wuri da safe wato larabawa sun bambance in suka ce sammako sai su ce gada wa kad agtadi wa tayru fi waknatiha wa ma'un nada yajri ala kulli muznabin inji imrul qaisi yace yana sammako yana fita farauta da wuri to amma kalmar raha to tana ɗaukar abin da za a yi shi da yamma to sai ka je da wuri da yamma ɗin to kaga anan sai aka yi amfani da kalmar raha a ma'anar sammako mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka sai bukhari ya hujja da wannan ainihin hadisi akan idza raha ahadukum ila aljuma'a falyaghtasil wanda duk zai sammako daga cikin ku to sai ya ainihin wato yi wanka wanda duk zai tafi masallaci daga cikin ku babu duhuni lil juma'a al-imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan mutum ya shafa man shafawa saboda ainihin ranar juma'a ka shafa jikinka ya taushi in kana da hali ka sai mai mai daraja mai kyau wanda zaka shafa wanda Allah bai haramta maka ba kar ka sai mai irin na karuwai ko mai irin na yan iska mai da wanda shari'ar musulunci ta halatta maka ka shafa jikinka ya taushi babu laifi ka shafa ko da yana kanshi jama'a su fahimci wannan ko da lokacin azumi ne zaka iya shafa man shafawa a jikinka ko da yana kanshi babu laifi akan haka to aka ce ka shafa mai domin tafiya sallah ranar juma'a ko kuma domin yanin juma'a din قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال يوغا وانا babban sahabi shine zai karantar da mu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Salman al-Farisi ibn al-Islam Salman minna ahlul bait manzan Allah yana kaunar Salmanu Salmanu asali ba maguje ne asalin shi dan maguzawa kuma bautar wuta ya gada iyaye da kakanni baban shi dagaci ne to wata ran sai baban shi ya aike shi da almoru Salman ya zaunar da Ibnu Abbas ya nemi shi wannan tarihi yace kai dan yaron nan da ka ganni haka na sha wuyar duniya shine ya fara karanta wa Ibnu Abbasin tarihi sai da ya wajen ainihin wato shafi guda yana ba Ibnu Abbasin tarihin shi ko fiye da shafi guda ya ce ubana ya aike ni da almoru ya ce mu kuma mutane ne waɗanda ke bautar wuta mu mutanen farisa ne ya ce sai na zo wucewa sai na ga wasu mutane sun kunna kyandir a masallacinsu suna ta bautar Allah sai na ji su Allah suke kira mu kuma wuta muke kira sai na ce addinin waɗannan babu shakka ya fi namu kyau ya ce sai na lallaɓa na ji karatunsu na ji wa'azinsu sai na shiga addininsu sai na tafi gida shi kenan sai na samu wani lokaci sai na dawo ina nan ina zuwa ina jin karatun su muna ibada da babana ya samu labari sai ya kama ni sai ya saka ni amari sai ya daure ni in ji Salmanu ke yace da na samu iko na tsinka marin nan sai na gudo da daddare na zo na same su nace wannan addini da kuke bi asali ina ne tushen shi sai suka ce kasar Sham wato kasar Syria to daga kasar Syria kuma zuwa kasar Farisa tafiya ce mai nisa kamar ka ce yanzu tun daga Maiduguri har a danganta ga Lagos ko Fatakwal kaga tafiya ce mai nisa to sai ya ce to yadda za a yi ubana in ya sake kama ni ya koma da ni karshen ta ya hallaka ni karshen ta ya kashe ni ku dauke ni ku kai ni can tushen addinin naku in tafi rayuwata ta kare a can sai yadda shi kenan suka kintsa sai suka tafi da shi da suka tafi da shi suka je sai aka hada shi da wani babban malami a lokacin addinin kirista shine addinin da Allah madaukakin sarki ya rjewa mutane su domin lokacin addinin annabi Muhammad bai zo ba sallallahu alaihi wasallam kenan wannan malami yana ta karantar da shi ilimi suna ta ibada sai malamin ya shiga halin rashin lafiya zai mutu sai ya kira shi ya ce ya kai salman kaga ina ga rashin lafiyan nan ajali ce akwai wani malami iri na kadai ya rage a duniyan nan zan haɗa ka da shi ka je ka zauna ka koyi karatu da ibada tunda shi salman gaskiya kawai yake nema shi yasa har malaman hadisi suna buga misali da shi in ka samu mutum mai neman gaskiya sai ka ga an ce wani ai salmanu ne in dai haka ji sun ce salmanu din nan wai suna nufin kai ba abin da kai kake nema sai dai gaskiya kawai to shi kenan yana zaune wurin wannan malami na biyu kenan shi ma sai ajali ya zo sai ya ce to salmanu yanzu kam duniya ta gama rikicewa baki daya in na kwanta na mutu babu sauran wani malami kuma iri na wanda zai biya maka addini cikin tsoron Allah Salman ya ce haka ku abin ya faru da wannan malami na ya kwanta ya mutu sai na ga malaman mafi yawanci sun zama yan damfara ne masu ci da addini fasikai ne miyagu ne masu kirkiro ƙarya a cikin addini kiristoci kenan ya ce ana cikin haka na daga alamomin da malami na ya gaya mini cewa annabi ya kusa zuwa a ƙarshen zamani ya ce in annabin nan ya zo ga alamomi guda uku dama ya ce to kaga in dai na mutu tun da ba wani nagartaccen malami sai dai ka ɗan yi haƙuri kaɗan in Allah ya nufi ya raya ka sai ka haɗu da annabin ƙarshen zamani sai ya ce to malam mai ce ce alamomin da zan gane shine annabin tunda malaman damfara sun yi yawa wani malamin zai iya tashi ya kirari ma ya ce shine annabin sai ce za ka ga baya cin sadaka za ka ga yana cin kyauta za ka ga garin da zai fito akwai dabinai a ciki sa'an nan kuma za ka ga akwai tandarin annabta a daidai kafaɗar shi to salman al-faris ya ce haka ainihin na fara lalube ina nan ina lalube sai na samu wani sai malami ne fa amma sai ya ce zai kai ni wannan garin da ake ainihin sa rai a wannan garin annabin zai fito saboda akwai yawan dabinai madina kenan yake kawai sai ya ci amana ta sai sai da ni a matsayin bawa yace to Allah sai min gamdakatar sai ya sa wanda ya siye ni mutumin madina ne sai ya taho da ni madina a hankali a hankali dai ana ta matso da shi ya ce ina saman dabino ina aiki wannan mutum yana zaune da shi da kanwashi mai gidana kenan suna hira sai na ji wani bawa ya sheko da gudu ya zo ya faɗi gaban su ya ce ranka ya daɗe wani abin mamaki ne a cikin gari gashi can wani mutum an taru ana kallon shi wai ya ce Allah ya aiko shi daga saman bakwai Allah yana magana da shi Salman ya ce ina saman dabino ina yi mai gidana aiki daga jin wannan labari sai na dirgo ƙasa na ce ina wannan mutum yake ce sai mai gidana ya kwaɗa min mari ya ce hau sama aiki yace kai da kake ba ina ruwanka da wani annabi yake na haƙura na je na ci gaba da aiki yamma tai na kwashi dabino na kai mishi sadaka da ya karɓa sai miƙa wa jama'ar shi ya ƙi ci ya ce sai na ga ɗaya kashe gari na sake kai dabino na ce ga kyauta sai ya karɓa ya sa gaban shi yana ci jama'ar shi na ci sai na ce na ga biyu ya ce wan kashe gari ina zuwa sai ya gane da ni ɗin nan dai kam ina da magana ya ce sai ya ce bari in buɗe maka kafaɗa ta ka gani sai annabi ya buɗe min kafaɗa shi ya ce ina gani shi kenan sai na ainihin musulunta to da na musulunta mai gida na ya ji labarin na musulunta da ya kama ni ya fara koda mini azaba sai da manzon Allah ya tausaya mini ya ce a tattara kuɗi a fanso Salman ya ce shine aka tattara kuɗi aka fanso ni to sai aka zo wata rana ana zaune ana hira wannan ya tashi ya kirari da iyayen shi da kakanni ni ne dan makera jikan masaka iyayen mu yan tauri ne kaza kaza kaza kaza wannan yana kowa yana alfahari da maguzawan gidansu Salman yana miƙewa sai ya ce abil islamu laysa laysa li adan siwa yace ni kan musulunci ne ubana ba ni da wani uba in ba shi ba dan ina ba maguje ubana bai fitar da ni daga maguzanci ba sa'an nan na zo na zama bawa ubana bai fishe ni ba musulunci ya fitar da ni daga maguzanci ya raba ni da bautar mutum na koma bautar Allah yace dan haka ni Salmanu ibn al-Islam Salmanu dan musulunci to shine manzo Allah ya karrama shi kuma yace Salmanu minna ahlal bai Salmanu dangin mu ne mu Salmanu ya zama dan cikin gidan manzon Allah ke to Salman al-Farisi shine yake ba mu wannan hadisi kala Salmanu yace قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ياتي لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace babu mutumin da zai yi wanka ranar juma'a ya tsarkake jikin shi gwargwadon yadda zai iya sannan ya shafa mai daga man shafawar shi wasu malamai suka ce abin da yasa anan annabi yace min duhunihi saboda akwai bambanci tsakanin man shafawar mata da na maza kar ka shafo man shafawar mata ka taho masallaci kana kanshi sai ka zama dan daudu don haka aka ce min duhunihi ka shafa mai irin naka na maza aula masa min da baitihi ko kuma ya shafa turare daga turaren gidan shi turaren ɗakin shi don turare ma akwai bambanci tsakanin na maza da na mata sun ya kharuju sa'an nan ya fito masallaci har ya zo masallacin juma'a fala yufarriqu baina sunaini ya zan baya raba tsakanin mutane biyu ka'ida an ka zo masallaci na juma'a ko ba na juma'a ba cikin taron jama'a ko ina kar ka ainihin je ka dafa kafaɗar wannan ka dafa kafaɗar wannan ka haura su ka ketara su yin haka laifi ne a ainihin shari'ar musulunci idan ainihin akwai fili to na gaba da kai su cike wannan filin kai kuma ka zauna gurbin su amma ba a so ka rinka ainihin takhaffur riqab kana take wuyan mutane kana ketarawa manzo Allah yake matukar mutum yayi wannan shirin ya zo masallaci bai kutsa mutum biyu ya ratsa su ba summa yusalli ma kutiba lahu sa'annan ya sallaci sallah wadda Allah ya kaddara mishi summa yansitu idza takallama al-imamu sa'annan kuma yayi shiru yayin da ainihin liman yake magana da zaran liman ya fara kutubar ranar juma'a duk abin da kake sai ka saurara ka natsu duk mutumin da ya haka manzo Allah ya ce illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal juma'atil ukhra sai an gafarta mishi zunuban da ke tsakanin wannan juma'ar da kuma wata juma'a ta gabanta mai zuwa قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس آينه واتو الإمام طاووس ɗaya ne cikin manyan tabi'ai daga cikin almajiran ibn Abbas yace na tambayi malamina Abdullahi dan Abbas nace ala gafatta malam ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إن لم تكونوا جنبا أو إن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب yace malamai ne naji ko mutane ne naji suna karatu suna cewa annabi ya ce ku yi wanka ranar juma'a kuma ku wanke kawunanku ko da ba ku da janaba kuwa ku yi wanka ranar juma'a sannan kuma ku samu turare ku shafa qala ibnu abbas ibnu abbas sai yace amma al-ghuslu fa na'am wanka dai gaskiya ne na ji manzon Allah ya ce wa amma tibu amma turare fala adri ban sani ba ni ban ce ƙarya bane amma ni dai ban sani ba wanka dai na ji manzon Allah ya ce kaga yadda sahabbai suke da at-taharri fil fatwa taka tsantsan wajen fatawa kar karatu ya karatu zakin fatawa da zakin komai kawai kace eh haka ne haka ne wannan magana duk ana rubutawa zaka bada amsa akan ta shi yasa ba wai faɗan ba amma kawo dalili قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغسل يوم الجمعة عبد الله بن عباس aka tattauna ko ya tattauna matsala game da wanka ranar juma'a da aka ce annabi ya umarni akai fa qultu libni abbas sai shi tawus ya ce da naji malam yi wannan magana sai na ce ibnu abbas aya masu tiban shin mai zuwa masallacin juma'a zai shafa turare au duhunan ko man shafawa in kana inda ahlihi in iyalan shi na da shi fa qala sai ya ce la a'lamu ban sani ba domin addini ba da ka ake ba domin wannan tambayar shi yake yana son ya bashi ne daga annabi sai ce a ban sani ba amma ai kowa san shafa turare da shafa mai abu ne daidai to amma daga annabi shi bai sani ba kun ga ashe anan man alima hujjatun ala man lam ya'lam wancan sahabin da ya bada fatawa shine wa Salman al-Farisi yace ya ji daga manzon Allah ko wannan kuma sai yace shi bai ji ba to yanzu wanda ya sani sai ya zama ai aiki da maganar shi akan wanda bai sani ba haka karatu malamin ka iyakar karatun shi kaza yace kaza sai a tsaya nan ana nan sai aka samu malamin da yafi malamin ka karatu sai a ƙara karatu kenan ba za a ce tunda malamin ka shine malamin da kowa ya sani shikenan a'a magana ba babun a yace babu labsu babun yalbasu ahsana ma yajidu imam al-bukhari ya ce babin da ke bayani akan mutum ya sanya tufafi mafi kyawo daga cikin tufafin da ya samu ranar sallah ce ko ranar ainihin babbar sallah ko karamar sallah ko ranar juma'a قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد وللوفد إذا قدموا عليك سيدنا عمر ne ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wani dillali mai suna Uqarid ya shimfiɗa kaya yana siyar da kaya kayan sawa haka a kofar masallaci sai ya ce ya manzon Allah ka ga wata tufa wata ainihin riga wadda aka yi ta da alharini ai ya kamata da ka siya ka rinka sawa ranar juma'a kuma in kai baki ka sa ka fito don ka tarbe su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سينا الله يجي إنما يلبس هذه من لا خلاق له يوم الآخرة ya kai Umar wannan riga da kake cewa in siya ai babu masu sa irin ta sai waɗanda ba su da rabo ranar lahira riga alhari ne ai bai halatta a sa ba sun maja'at rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama min ha hulalu ana nan wata ran sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyauta ko sadaka ta irin waɗannan ainihin riguna da manzon Allah ya ce ba kyau a sa mun fahimci wannan da kyau ko فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها خلة ثم قال الله يشير ɗaya daga ciki sai ya aika sayyidina Umar cewa ga wannan riga na baka فقال عمر يا رسول الله nan da nan sai Umar